الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka usulus sunna wallafar al'imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah darasinmu na sha shida wanda mun tsaya shafi na sha ɗaya ko za mu tashi farkon shafi na sha biyu tumala yake cewa wala ya hillu ƙitalu sulɓani ba shi halatta a yaƙi shugaba a musulunci ba a yaƙan shugaba musulmi wannan asal ne min usuli ahli sunnati wal jama'a duk abin da ya yi ko inda yana nan musulmi duk wasu abubuwa da zai na kurakurai da sabon allah ba za a ce wai a ɗauki makami a yaƙe shi ba irin yadda wasu suka yi walal khuruju alaihi haka ba za a yi masa tawaye ba a ce za a fita daga ƙarƙashin mulkinsa yanzu shi ba shugaba ba ne ko shugabancinsa baya aiki a kanmu to duk wannan bai halatta ba eh haramun ne an gane wannan ko shi ne ya ce le ahadin minan nasi kuma wannan bai halatta ga kowa ba faman fa'ala zalika wanda ya aikata haka fa huwa mubtadi'un wannan ya zan dan bid'a kenan idan yi alkhuruju alal hukam ko akan wani shugaba to wannan sunansa tawaye kuma abin da ya bid'a ne kuma wannan ya wajabta a jingina shi zuwa ga bid'a saboda al-khuruju alal hukam ɗaya daga cikin usul na al-mu'tazila suna da usul guda biyar to al-khuruj alal hukam az-zalama akan shugabanni waɗanda suke azzalumai to wannan ɗaya ne daga cikin ginshiƙan tafiyarsu al-mu'tazila haka suma al-khawarij eh sau da haka duk sanda kaga wasu sun ɗo makami za su yaƙi shugaba inda shugaban musulmi ne to waccan fikira ce ta su almu'tazila da alkhawarij tun zamanin baya su adda wannan fikira ɗin tun lokacin da aka yaƙi wannan alkhalifa na uku Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu kaga tun daga da aka fara samun tawaye eh har zuwa zamanin sayyidina ali al'amarinsu ya bunƙasa sosai to ka gani har sayyidina ali ya yaƙe su bayan ya tura abdullahi da abbas ya yi muƙabala da su wasu suka gane da sauransu don galibinsu kawai hayaƙi ne da zafin kai da hamasa ba karatu ba ne to shi yake jefa mutum cikin irin wannan abun kaga irin abin da ya faru kan boko haram so mafi yawa mafi yawan su jahilai ne amma suna son addini eh to shi kuma son addini in akwai shi in yayi wa babu karatu to sai ya jefa mutum cikin halaka to sai a ta samun matsaloli to wannan shine to abinda bala ya kalla akwai hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda daga cikinsu akwai hadisu abdullahi dan abbas fi sahih bukhari wa muslim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ga wani abu daga shugabansa kuma shi wannan abin bai masa ba yana kyamar abin to yayi hakuri haka annabi ya ce falyasbir to kaga wannan hani ne akan alkhuruj kaga abin da bai maka ba na zalunci ko abubuwa marasa kyau to annabi ya ce ka yi hakuri domin duk wanda ya rabu da jama'a ko da gwargwadon ta kaɗai ne na hannu kuma ya mutu akan haka to mutuwarsa irin mutuwar jahiliya ce irin ta su abu jahal abu lahab da sauransu wanda babu shugabanci a cikinsu wannan mutabakun alaihi ne to ya daga cikin hadisai da aka kafa hujja da su haka akwai hadisin ubada ibn samit fi sayi muslim shi ma wa fi sayi bukhari shi ma ya zo da shigen irin wannan cewa kar a yaƙi shugabanni duk yadda suka kai wajen zalunci da abin da ake gani tattare da su mara kyau annabi ya ce sai dai illa an tarau kufuran bawahan sai dai in kun ga kafirci ƙarara ga shi shugaban kufuran bawahan shine malamai suka ce banda kafircin da yana ɗaukar tawili shi ma ba a yaƙansa a kai sai kafirci wanda babu wani tawili da yake ɗauka ya riga dai ya yi ridda kuma lakum minallahi fihi burhanun kuma kuna da dalilin da ya tabbatar da wannan abin kafirci ne daga Allah ba wai a fahimta ku ba tun a wannan ne malamai suka ce ya halatta a yaƙe shi amma da sharaɗi shi ma akwai ƙarin sharuɗa sharaɗi na farko ya zan ana iya yaƙansa ɗin akwai ƙarfin da za a yaƙe shi na biyu in an yaƙe shi ba za a samu wata ɓarna ba wadda ta ninka wadda ake ciki eh ma'ana za a samu maslaha to in haka ne malamai suka ce ya halatta a yaƙe shi amma aka rasa ɗaya daga cikin sharuɗan nan ko Allah abin da yake kafirci ne amma kuma yana iya ɗaukar tawili ana iya sama masa uzuri a ce watakila kaza yake nufi ko ba haka yake nufi ba to irin wannan ba a yakan kafirai ina misali kamar wanda yake aiki da constitution misali in dai ba ya fito ƙararai sarraha cewa abin addini ba ne dokan ta fita Allah kaza da kaza da kaza ba za ka kafurta shi ba domin yana yiwa a zuciyarsa ya san ba daidai ba ne abin ba kyau ba ne kawai dai lalura ce ba yadda za a yi haka aka samu tsari to kaga wannan tawili ne ba a yakansa akan wannan saboda akwai tawili to irin wannan kafircin ba za a yaƙe shi ba an gane so dole sai in ya fito fili na biyu kuma akwai nassin da ya ce abin nan kafirci ne shine kuna da hujja daga Allah kenan subhanahu wata'ala to sai malamai suka cicciro sauran sharuɗa akwai samun iko cewa za a iya yaƙan shi misali shi kuma ikon ya bambanta watakila wasu suka aza shi yan majalisu suka aza shi to za su iya zaunawa su sai su cire shi ya halatta na fatar an gane yauwa inda ya zan cire shi ɗin ba zai bayo a yi yaƙi da sauran zubar da jini ne da sauransu ba kamar shi al'imamu ahmad kaga zamaninsa an samu irin wannan matsala ya haɗu da irin wa'annan shugabannin irin su alwafi waye-waye da sauransu aka fito da aƙidar abin nan alƙur'anu makhalukun kuma aka wajabta ta duk wanda bai yadda ba aika shi lahira to almajirai masu yanta mutu ko ta abin nan suka zo suka ce ala gafarta mala abin nan ba kura ta kai bango fa sai ce to me kuke so mutumin na ya kamata a zo a barranta da shi ai masa tawa ya ce a ce ku yi haƙuri ai lokaci da zuwa kwana nawa ne za a yi lokacin da babu shi ba dai yana sallah ba ya ce to shi kenan ku ci gaba da haƙuri ku ci gaba da ya masa addu'a Allah ya gyara shi Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza ce domin in kuka ce za ku ɗauki makami ku yaƙe shi to yaƙi ne za a yi za a zubar da jini ne za a kwashe dukiyoyin mutane za a lalata arzikin ƙasa da sauransu ci to kaga wannan fitina ce wadda za ta shafi kowa amma yanzu abin da yake akai na zalunci da wasu abubuwa da yake azabtar da mutane a kansu cuta ce takaitacciya duk da mutane na rayuwa da sauransu sai ya hana su ya hana su shi yasa shekul islam ibn taimiyya ya ce a tarihi a littafinsa minhajin sunnatin nabawiyya ya ce a tarihi ba a taɓa samun mutanen da suka kife shugaba suka yi juyin mulki ko suka yi tawaye suka yi huruji to sai ka samu halin da za su samu kansu sai ya yi muni akan wanda sun kabaru a baya ya ce to shi yasa babu alkhairi in ma ana ganin wasu abubuwa ne to addu'a na nan mana wannan shi aka samu daga magabata eh, mun san alhajjaji bin yusuf shi malamai yake yankawa fa da ka saba masa kawai zai danne kai yanke ya yanka malamai hufazul qur'an da abin nan malaman fiqihu malaman hadisi kuma a zamanin su abdullahi dan umar abu su ba da fatawa cewa a balle masa ba ko a ɗauki makami a yaƙe shi balma suna bi ne sallah to wannan shi aka samu daga magabata to shi yasa malamai suke ta ta haziri cewa ɗaukan makami ba daidai ba ne yawan shugabanni tawaye ba daidai ba ne in ana ganin suna wani abu wanda ba daidai ba to a yi musu kyakkyawar addu'a shi yasa albar bahari a littafinsa sharhu sunna ya ce alaman mutum ahalin sunna ne to a gaishe yana yin addu'a mai kyau ga shugabansa Allah ya gyara shugabanninmu to alama ce da ke nuna kai ahalin sunna ne ya ce in kaga mutum kuma yana yin mummuna addu'a ga shugabansa ce to alama na cewa shi sahibu hawan ne dan bid'a ne shi muke magana a kai shi ne al'ibabul barbahari ya ce alamu tafarki ne na 'yan bid'a ko da kai ba ɗan bid'an ba ne to ka hau hanyarsu to in ka zage su ko ka tsine musu wace maslaha za a samu mafsara za a samu kuma yana yiwuwa laihi kuka wa Allah shi yasa Allah ya jarabe ku da su tunda Allah ya ce wa kazalika nuwalli بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون Allah ya ce haka muke jibanta mutane akan sashi azzalumai akan sashi in kana azzalumi sai Allah ya baka shugaba azzalumi sai ku yi ta wahalar juna to yana yadda abubuwan nan da kuke gani da ake ganin kamar shugabanni kaza kaza kaza dalilin zaluncin mu ne ko dai muna zalunta junanmu ko mun zalunci Allah ko mun zalunci addininsa ko mun zalunci sunnar annabinsa sai Allah ya jarrabe mu sai ya kawo mana miyagun shugabanni irin eh to ya za a yi to ka gani to kuma ga aya ma ma asaba min musibatin menene farkon ayar wa ma asabakum min musibatin fabi ma kasabat wa ya afu an kasiru to shi ne ai to duk wannan musiba ce eh zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas to ka gani to suna nan da yawa ire-iren wayannan ayoyi eh to shi yasa ba mummunar addu'a za a yi ba kyakkyawar addu'a ne za a yi eh kamar suna ba da misali yadda na ga wani malami na kamar ka hau jirgin sama ne sai ka dinga mummuna addu'a ga masu tuka jirgin sama to gagari to daidai yake daga zo ka la'anci gwamna ko shugaban kasa ko cewa kowa ba shi da wani amfani bai cikin tafarkin magabata abu biyu ne ake bukata gare ka haƙuri da kuma yi musu kyakkyawar addu'a kai kuma sai ka duba in akwai matsala tsakaninka da Allah sai ka gyara Allah zai kawo zai kawo mafita ba wai yau ɗaya ne aka dinga samun irin waɗannan abubuwa ba to wannan shi ne saboda haka shi ne malam yake bayani a nan cewa bai halatta a yi huruji ga shugaba sai ce wanda ya kuma ɗan bid'a ne ala gairi sunnati wa ɗariƙi baya kan sunna kuma baya kan hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi annabi ya dama ya riga ya san waɗannan abubuwa za su faru fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera to ka gani sai ce fa alaikum bi sunnati to madadin a kira mutane su koma ga aiki na kwarai eh, to sai a samu wasu da wauta sai su yi ta ɗora mutane akan abin da ba daidai ba eh, kullum dai shugabanni ɗaya ne ake abin to su talaka ba su laifi Ha? suna yi to mu fara gyarawa in muka gyara su kuma sai mu yi musu addu'a Eh, to ɗayan biyu ne ko dai Allah ya canza mana su ko Allah ya kawar da su ya kawo su amma ba a dawama hakan in dai an gyara Allah ya samu dace to sai qitalul lususi wal khawarij ja'izun Eh, to sai bayani akan yaƙan al-lusus yan fashi kenan wanda malaman fiqh suke kira da al-muharibuna masu fito na fito masu tada makami su ba da tsoro su kwace dukiya da sauransu wani zubin su yi kisa eh kamar ka ce yanki da nafin to wannan ya halatta ga shugaba ya yaƙe su yaƙan su halatta ko da suna da awon su musulmi ne za a yaƙe su saboda barnar da suke yi haka wal khawarij da kuma al khawarij su ne waɗancan da suka ɓalle ga shugaba eh to su ma ba kyale su za a yi ba idan wani ya ce shi ya yi tawaye ko aka ga ya ɗauko makami zai yaƙi shugaba ko gwamnati to ba kyale shi za a yi ba yaƙansa za a yi ɗan ta'adda ne ba za a kyale shi ba saboda tawaye yana son ya raba kan musulmi yana son ya raba kan al'umma to shi yasa aka ce a yaƙe shi don a samu zaman lafiya ba wai don shi kafiri ba ne su alhawari wasu malamai sun ce ba kafirai ba ne amma za a yaƙe su saboda kau da ɓarnar da suke son su haifar tunda za ku ga irin ƙasashe irin su libya kun ga abubuwan da suke ta faruwa hayo ba a zauna lafiya ba sauran ƙasashe da suka yi kama da wannan to yana daga cikin abin da su malamai suke ambata kenan wannan yana daga ciki to wannan shine wal khawari eh to wannan shine to kaga daga nan zaka fahimci cewa misali su shugabannin da aka ce ba a yi musu tawaye ko in an musu tawaye a yaƙi waɗanda suka yi tawaye to kaga da shi zai nuna maka ba fi shugaban ƙungiya ake nufi ba da har za a samu wasu jahilai sai a ce ai suwa ne ai yan tawaye ne wannan duk jahilci ne rashin karatu ne in ka cewa da dan tawaye ne na harko ka halatta a yaƙe shi kuma ka bar da an shi an gane shugaba ne na ƙungiya na tsare-tsaren wa'azi in ka ga dama ka shiga in baka ga dama ba kuma ka ka te zuwa harkokinka to amma dan na ce ban bi ne kuma sai a ce min dan tawaye to wani wata waye eh to wannan ba daidai ba ne an gane yawwa kalmar tana da haɗari eh kalmar tana da haɗari ƙwarai da gaske ta yi wani abu ya yi wanda bai dace da sunna ba na bar shi to kuma ka ce ka ce ni da ya ta waye ai su ba su da bambanci da irin shugabannin mazhabobi yanzu mazhab al-imamu malik al-imamu malik ne jagoranta to yanzu dan nace ban mazhaba sai a ce min dan tawaye eh to mukamin shi a mazhaba bai hina shugaban kungiya ba bai hina shugaban majalisar malamai ba to amma kuma muna cewa mu ba dole sai mu yi malikiya ba muna faɗa kuma ba dole din bane eh to a kiyaye da kyau saboda haka ana magana ne da shugabanni musulmi kuma waɗanda suke da doka a hannu suna da ƙarfin mulki suna da gidan yari suna da alƙalai suna da makamai suna da komai waɗannan shugabanni su ake dafi haka shekul islam ibn taimiyya ya faɗa a minhajis sunnatin nabawiyya to wa qitalul lususi yaƙan barayi masu ƙwace kenan da kisa wal khawariji da kuma khawarij sai ce ja'izun halat ne ga shugaba idza aradu lirrajul kuma haka ko mutun suka gitta ma da sunan za su kashe shi to zai tashi ya kare kansa in yana da iko yan bandit sun gitta za su kashe ka za ka tashi kai maka abin nan ko ka kare rayuwarka in ka kashe su ka kashe banza in kuma sun kashe ka to ka yi shahada eh wannan in kana da abin da za ka iya taron su kenan eh ba yana da bindiga ba kai kuma kana da kuma ka ce za ka tunkare shi to wannan kaga ba shi ake nufi ba fi nafsihi akan kansa wa malihi da dukiyarsa eh kila zuwa ya ce ka bashi dukiya ko ya abin nan yawwa to kaga ya za ka yi sai ka miƙa mai ya ta tahiya a yana kakka ba shi dukiyarka eh nan ka a gwabza eh in yana da bindiga kaga a gwabza in dai makamin da kake da shi ko nashi din bai yi naka karfi ba to ba za ka ɗauki dukiya ka bashi ba kai ma za ka gwada sa'a ne mai yiwa Allah ya baka amsa maka abin nan eh to in ba ka kashe shi ne ga shari'a baka da laifi eh saboda ka kare rayuwarka ne ka kare dukiyarka ne shine man ka faɗa wannan sai ka yi addu'a sai ka miƙa mai duke yi ta tahiya kai mai Allah ya isa a nan ba za ka riƙe tun da kaga rai rai ya fi dukiya dama an samu cin karo tsakanin rai da dukiya to akan gabatar da dukiya akan rayuwa kamar yadda an samu cin karo da rai da dukiya da addini to akan gabatar da addini a kansu yanzu da addini ne to wannan sai dai a kashe ka shi addini ba a wasa da shi amma dukiya ai kaga yayayen duniya ne za ka iya samu sai ce waye da fa'u an ha kuma zai tunkuɗe zai ma'ana zai kariya an ha a kan rayuwarsa bai kulle ma ya ƙadiru da duk abin da yake da iko kenan sai in ka rasa yadda za ka yi ba yadda za ka yi ka iya wa kanka mafita to wannan shi kenan sai ka miƙa mai dukiyar in na kashe ne kuma ya kashe ka in ya kashe ka bisa zalunci ana kyautata ma shahada ba ka yi mutuwar banza ba sai ce walaisa lahu iza fara ƙohu amma bai da damar in su 'yan fashi ɗin suka rabu da shi autara kuhu ko suka kyale shi an ya tsalubahum ya ce sai ya je yana farauta su ba dora maka ba so da haka babu wanda ya saka neman barayi kai a karan kanka wannan aikin hukuma na amma nan ana magana sun farma a gidanka ko a ma'aikatarka ko a kasuwa ko a wani wuri to da ake maganar ka tashi tsaye ka yi me in ma dukiyar suka ɗiba suka gudu to kar ka bi su eh ka kyale su eh eh kai tabbatun su aikin gwamnati ne ko eh eh a su ai kare kai ne ko sun kaci sun ɗoki sun ɗoki makami ne don su kare kansu a wannan ba daidai ba ne subhanallai subhanallai ta bai dace a bi su ba inda sun gudu shi kenan sai a ci gaba da addu'a Allah ya ƙara nisanta su ga musulmi bai kamata su bi su ba kuma ina sun ka ga makaman da ma za su iya gaba da gaba da su tun da an ce suna da makamai na kwarai to ka gani kai Allah ya kyauta wala yattabi'u atharahum kuma kada yace zai bi sawunsu laysa li ahadin illa al imama ka gani shugaba shi yake da wannan damar eh shi yake da damar ya dinga bi loko sako ana zakulo barayi da yan ta'adda ana hukunta su amma ɗaiɗaikun mutane to ba su da wannan amma an ba ku dama an ce ku ɗauki makamai don ku kare kanku in sun zo to wannan za ku yi babu komai amma ka a bi su an gane ko to wannan shi ne saboda haka asali asali su allusus da alkhawari a yaƙe su wannan shi ne al'asulu amma wannan fahimta ne na shi shugaba in ya ga maslaha ya yaƙe su sai ya yaƙe su in kuma akwai hanyar da za a bi su tuba to ita an kafi da su kamar yadda kaga sayyidu na ali sai tura musu abdullahi dan abbas ya je can dan lokacin gaba ɗaya sun kafirta sayyidu na ali da sauransu waɗanda ke ƙarƙashinsa sai suka koma can na harawan wani ƙauye can daji suka je suka gina gari sai abdullahi da abbas sayyidina ali ya tura ya ya je mukabala da su to rana ɗaya sai da ya dawo da mutum sama ga dubu waɗanda suka gane to haka an kafi da su tun da asalinsu su cikin musulunci suke matsala ta sun ka samu su ma 'yan kidnapping ɗin na asalinsu gaga musulmi ne wasu jahilci ne da kwaya da abubuwa yasa suka ɗauki makamai da sauransu to in akwai hanyar da za a bi su gyara su zama masu tarbiyya to shi an kafi da su kuma shugaba ya gabai da hanyar da zai bi sai ya yaƙe su to wannan kaga sai a yaƙe su amma shi zancen a yi sulhu ba tare da tuba ba to wannan kaga babu shi a littafi abinda dai aka ce ko dai a bi hanyoyin da za a bi su tuba ko kuma a yaƙe su amma an ce za a yi sulhu da su kuma suna nan kan abin da suke kenan yanzu ana kallon su a matsayin wata gwamnati kaga ba tuba sun kai ba in suka dawo allurorin suka motsa kaga nan gaba za su iya bige wani to mi an kai to almuhimmu shine a nuna musu Allah a yi musu wa'azi su tuba wannan shi ake so tun da har yanzu dai ka karkashin gwamnati suke to shi kuma sulhu ana yin shi ne tsakanin inda kowane janibi ya kasa rinjayen ɗayan kowanne yana da ƙarfi a karan kansa an rasa samun kuma mafita to shi ne sai a ce a yi sulhu kamar ƙasa da ƙasa ana faɗa za ka ga duk sulhun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ai waɗanda ya sulhu da su ba ƙarƙashinsa suke ba yahudawa ba sa ƙarƙashinsa ƙuraishawa kafirai kamin su musulunta ba sa ƙarƙashinsa da ya zo sulhu biya to za ka ga duk waɗanda annabi ya sulhu da su zaman kansu suke an gane yawwa to irin waɗannan su ake magana sulhu da su amma wanda shi ƙarƙashinka yake kana iya magance shi to shi ai ba zancen sulhu ai an gane shi yasa ko risala ka duba ko askari ko muktasar ai ba ba a kawo sulhu ai ko dai a yaƙe su tunda sun zamo almuharibuna ko kuma su tuba in sun tuba kan shi ke na wannan ita ce hanyar da Allah ya fi da su na fatar an gane to kaga tunda har an samu malamai suna zuwa wajensu za ka ba ta gwamnati ta shirya sai a dinga samun malamai suna zuwa su ne musu wa'azi ya fi tun da han malami na iya zuwa kaga ba su ne malamin da ya je yana iyawa to wadda shi ne eh tun da suna saurarensa to ka gani har ana samu ma a ce sun bashi wasu mutane da sau to kaga akwai alamun in an matsa kila ayoyi suka yi tasiri don su iya cewa sun tuba to tuba ita ta an kahe da su don ana magana sulhu to suna nan kan abin da suke a kai da ra'ayin cewa kuma hakan din da suke kamar wani nau'i ne na sana'a amma dai gwamnati ta kasa to za a zo tsakiya a samu a samu maslaha sai dai in kuma gwamnati din ta yadda da din ta kasa mutanen sun fi ƙarfinta ta wannan babu komi sai a yi sulhu eh in gwamnati ta yadda sun fi ƙarfinta ba ta da yadda za ta yi ta magance su to kaga shikenan sai a yi sulhu eh kaga yanzu ba karkashin su ma gwamnati ne Eh, gwamnati ne yanzu su ma masu zaman kansu eh to wannan kaga za a iya sulhu eh kai Allah ya sawaka Mm, to ina ganin awwallahu ko eh awulatal musulmina ko kuma jagororin musulmi waɗanda suke wakilta shi al'imam ɗin in an ce al'imam shugaba na gaba ɗaya kama a ce shugaban ƙasa wa inna ma lahu an yi dafa an nafsihi to shi wancan da aka ce in sun kawo masa hari ya kare kansa fi maƙamihi zalika ana magana in sun same shi a bagiransa wayan waya bi juhudihi ko kuma duk da haka ya yi niyya da bukarinsa Allah ya katula ahadan shi ba ba manufansa ya kashe kowa ba shi dai manufansa ya kare kansa amma in haka kuma ya bayu tsautsayi yasa ya kashe wani to kuma kaga bai da laifi bai da laifi ga shari'a ba a cewa sai ya biya diyansa eh tunda kariya yayi fa in mata ala yadaihi in ɗan fashin ko ɗan bid'an ya mutu a hannunsa fi daf'ihi wajen kare kansa an nafsihi kare kansa fil ma'arakati wato a filin yaƙi kenan a filin daga to fa'af adallahul makatula mali ce ina addu'a wanda an ka kashe din nan Allah ya nisanta shi daga rahamarsa wa in kutila in kuma shi an ka kashe shi mai kariyar kansa haza fi tilkal hali a wannan hali wa huwa ya dafa'u an nafsi yana ƙoƙarin ya ba kansa kariya wa malihi da dukiyarsa rajautu lahu shahadata ne masa tsammanin yayi shahada kaga bai yi asara ba duk wanda an ka kashe don kare dukiyarsa don kare ransa ko addininsa to ana tsammanin yayi shahada wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa duk wanda an ka kashe domin kare waɗannan abubuwa guda uku addini rayuwarsa dukiyarsa har da iyalansa ma to ya yi shahada fa huwa shahidin in ji manzon Allah to kaga a lahira babu asara shi ne ya ce kama ja a fil ahadisi kamar yadda wannan bayani ya zo a hadisai wa jami'il asari da kuma asaru na sahabbai fi haza akan wannan bayani inna ma umira bi qitalihi kuma an umurce shi ne da ya yaƙe shi walam yi umar bi qatlihi ba umurce shi da cewa ya kashe shi ba akwai bambanci tsakanin alƙitalu da alƙatul alƙitalu shi kamar faɗa ne amma kuma yana iya yiwa a rasa rai ciki shi ake kira da alƙitalu alƙatul shi kuma shine kai amfani da mataki na farko lamba ɗaya don ka raba mutum da rayuwarsa to shi wancan duka ana maganar ya yi ƙital ne an gane ko ba ya yi kisa ba mana in yana da wata hanya da zai biya musu barazana su ji tsoro su gudu to ya bi ta kare buɗa musu wuta matakin farko shi ne abin da ake magana sai in ya ga cewa babu mafita dole sai kisan to wannan sai ya yi yuharibuna Allah na'am eh shi baka ji faɗa ba a baya shi shugaba shi yake da ra'ayin ya kashe su haƙƙi ne na shugaba amma ɗaiɗaiku talakawa su sai dai in sun tare ka ko sun zo maka ba yadda za ka yi suna neman ranka ko dukiyanka to wannan za ka kare kanka wajen kare kanka ɗin in ka kashe su ba kai laifi ba amma shi shugaba yanzu gwamnati za ta tana da damar ta neme su in ta neme su ta hukunta su ko ta kashe su ko ta tsire su ko ta yi musu duk abin da ta ga dama musulunci ya ba ta dama eh amma abin da aka fi da su in suna jin wa'azi ya yi musu wa'azi don shi musulunci ba kisa yake so ba eh shi yasa kaga ko jihadi sai an yi da'awa sai an isar da saƙon Allah in kafiran ba su karɓa ba sannan za a yaƙe su ba kai tsaye za a farma kafirai a yaƙe su ba dole sai an yi wa'azi eh. to bari mu yi sauri mu ƙarasa bayani yana da yawa ga lokaci yayi sai ce wala itiba'ihi haka ba umarce shi ya bi shi ba in ya gudu ko wala yujhizu eh ko wala yujizu duka akwai nusa wala yujizu alaihi kuma ba zai karasa shi ba idza sure a lokacin da aka kayar da shi eh ma'ana lokacin da shi dan fashin ko kuma ba kawarijan yake neman ransa ko wani abu nasa an gane kamar da can wancan lokaci kaga su ma yan boko haram sun ɗauki wannan na kakkashe hatta ɗaiɗaikun mutane yawwa to idan kaga cewa yana batun mutuwa ba za ka karasa shi ba kila kaya mai wani bugu sai ya suma to karka ce bari in isai a ka kyale shi tun da dama ba manufa wai ka kashe shi ba auka na jarihan ko kuma ya zamo yana da wani rauni da aka yi masa to ba za a ishe shi ba sai a kyale shi wa in akhazahu asiran in kuma ya kama shi a matsayin bawa falaysa lahu an yaqtulahu shi ma bai da damar ya kashe shi dan duk wannan ba aikin sa bane aikin shugaba ne an gane ko wala yuqima alaihi alhadda wancan laihin da ya kuma ba zai ce tsaida masa haddi ba na almuharaba da yayi ba zai tsaida masa haddi ba sai ce walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu sai dai yana ɗaukaka al'amarinsa zuwa ga shugaba wanda Allah ya jibinta masa al'amari fa ya hukuma fihi sai ya hukunci a kansa amma shi ba zai doka a hannunsa ba shi fa kare kansa dai an ka yadda ba wanda ya saka neman lakurawa ko bandit ko yan boko haram ba wanda ya saka aikin shi gaba amma in sun farma kana da matakin da za ka ɗauka to sai ka ɗauka sai ka kare kanka an gane amma shi shugaba ka kamar gwamnati tana da damar ta yaƙe su in ta ga lalle yaƙin shi ne maslaha ko shi ne ya fi sauƙi in kuma hanyar wa'azi a dinga samun malamai ana tura su cikin daji su ne musu wa'azi ana ganin zai bayar da maslaha sai a bi in kuma a tana ganin cewa ta kasa to shi kenan sai a yi sulhu eh kaga sun zan gwamnati to kuma kaga an samu matsala amma kuma duka duka wannan malamai suka ce hukukun nasu da suke kansu fa yana ko da tuba sun kai to waɗannan da sun ka zubar da jini nan su wannan haƙƙi yana shi ba za a yafe shi ba an gane yau haƙƙin Allah daban haƙƙin bayi daban na fatar an gane to shi kaga wata wata shari'a ta kenan sai an je lahira to shi yasa abin da yi musu sauki tubat da in suka yi tuba suka ci gaba da kyautata halayensu har Allah ya karbi rayukansu to ana tsammanin zuwa lahira din Allah ya musu wata mafita ile ya zan suna da lada da za a iya ɗiba a sallame waɗancan ko Allah ya yarda da su waɗancan da sun ga kashe su ce ɗin sun yafe musu a lahira ɗin yahi Allah ya sauwai to wannan duka alamomi ne kun san akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga cikin alamun tashin duniya to akwai alharash alharash shine malamai suka ce yawan kashe-kashe to wannan duk alamun tashin kiyama ne wani na tunanin wai a daina ko za a zauna shiru haka a wannan sai duniya ta abin nan in ma an gama ta tasu wasu za su kullu shekara nawa ai ba labarin bandit kila boko haram ake magana su ma shekara kaza su ma babu su to ko waɗanda sun wuce kuma sai ka sake ji an ce ga wasu sun balle to haka za a yi ta tahiya sai kiyama ta tashi kasaratul haraj kenan alamomi ne na tashin alkiyama don mu gyara Allah ya samu da shi na'am eh Nace kamar irin wa'anda za su zo ga ƙauye.
eh Kamar mun ji labarin ga su san wani gari kuma za su shigo garin mu.
mm Shi muna damar da za mu yi shiri mm na cewa idan sun zo mm muna numa mu farmake su.
eh in makwabtanku ne za ku iya tunda akwai yiwa in sun gama da ƙauyen su zo Da naku.
kuma su gama da ku to kaga in kuna da ɗauki kuna da abin da za ku iya tallafa musu za ku yi eh sosai kuwa tunda wannan duka ai kaman gida ɗaya ne ai ko ko ba haka ba eh eh kafirai kenan ko Eh, su waɗanda ai ba ai ba kafirai ba ne shi yasa can ai ba a ce ka yaƙe su ba kaga wa iddu lahum ba ta shiga nan eh wannan ana magana jihadi am eh, tsakanin daular musulunci da daular kafirai eh amma su waɗannan asalin su musulmi ne ba har yanzu duk abin da suka yi ba su fita musulunci ba batukar ba suna jan cewa kisa ɗin halatta ba ne Eh, suna nan musulmi kawai masu sabon Allah ne eh fitina ce kawai Allah ya kawo mana mafita eh wa alaikum assalam na'am wani ya je wurin boka sai ya bashi na'am wani ya je wurin boka eh sai ya bashi sufur ne kan cewa sai ya zubar da jini eh abokan ya bashi duka na'am da ce sai ya shigo cikin wani gida Mm.
ya samu mutum kwanci mutumin na ganin shi kudu to sai ya samu ya bayan ka hudu zuwa shida mm to shi ma irin wannan in ka samu murkushe shi da yi yanka mm kenan karshen karatu da ba za ka iya samu yi ka ba ka yanke shi ko kuma ka soke shi in ka samu kai shi dan sai dai ka mishi makamai sai ka anshe makamin sai ka danka shi ga hukuma eh in hakan ya yiwu to abinda za ka yi kenan tunda ba kahiri ba ne dan ta'adda ne Eh, sai dai in ya zan baka da wata mafita ko kuma can tsotsai ya sa hannunka ya kuce yau wajen ka an shi yuka sai ka soke shi ya mutu baka da laihi Eh, tunda asalin shi barawo ba cewa an kai a kashe shi ba ko da irin wannan ne na bandit ko da ko shi ya ɗo makami Eh, sai dai in ya zan babu hanyar da za ka bi ka kare kanka dole sai ka kashe shi to wannan babu laifi na'am to idan muka cika aikin soja ko kuma aikin ɗan sanda eh muka da ta irin yaƙi da gwamnati take tura mm sojoji mm sai ka samu dama halbe bandit eh to nan ma kana iya ka halbe shi ko ko a za ka halbe shi tunda nan yanzu ai kana wakiltar gwamnati ne. ba ka je ne kana yakansa a karan kanka ba ne saboda haka za ka kashe shi saboda kana yi ne da izinin gwamnati kuma ita gwamnati dama an ba ta dama ta yaƙi bandit lakurawa 'yan boko haram da sauransu an ba ta dama ta kashe su in kashin ta da su in ta kamo su ta ɗaɗɗaure su an gane ko ta yi musu wata azaba ko ta kore su daga ƙasar duk dai abin da za ta iya yi an ba ta dama to kaga soja da sauransu jami'an tsaro wannan suna wakiltar gwamnati ne Eh, duk sun shiga ciki ƙwarai da gaske tunda gwamnati ta yadda wa alaikum salam ba a fara kira ba so akwai akwai nurul albab ai ba mu tashi ba insha Allah in mai sallah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi